بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر uku ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha takwas ga watan Julai 2026 wannan shine darasi na ɗari da biyu insha Allah cikin jiran darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi ibn abi shaiba ya ce babu taharrukin jabali bihi yana mana maganganu da babuka yana kawo hadisai da suka shafi manhajin ahlus sunna wal jama'a musamman game da kaunar salaf sahabbai da tabi'ai da girmama su da tabbatar da falalarsu da kau da kai akan abubuwan da suka faru na dan adanci a rayuwarsu a anan yana magana ne akan wato yadda dutse ya girgiza sakamakon hawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da wasu cikin manyan sahabbansa malam yace haddasana Abdul A'la ibn Hammad shine Abu Yahya An-Narsi Al-Bahili ya rasu shekara ta 237 bayan hijira Imam Al-Bukhari da Abu Dawud da Muslim da Nasa'i duka sun tada hadisansa shine yake cewa حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة babban malamin nan mutumin kasar Basra wanda kamar da Ahmad ibn Hanbal yake fada yace kana huwa wa shehu qatada yaqulani bil qadr amma sai ce wa yaktumani suna da aqida ta qadariya amma suna boyewa ba sa bayyanawa Allah ya gafarta musu wannan mutum shine Sa'id ibn Abi Aruba daga malamin nashi qatada ibn Da'amat as-Sadusi an Anas ibn Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد أحدا سيدنا أنس بن مالك الله يقرأ مسرح ما يبايك شوا منذ صلى الله عليه وسلم يا هودوس أهد واتبعه أبو بكر سيدنا أبو بكر يبيش وعمر وعثمان وأن باين الله سيدنا أبو بكر عمر وعثمان suka bi shi suka hau dutsen nan na Uhudu farajafa bihim sai ya girgiza fadarabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi rijli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuri dutsen da kafarsa wa qala sannan yace uthbut tsaya inda kake uhud ya kai uhud ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani wanda suke kanka annabin Allah ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da siddiqi wato sayyidina Abubakar kenan wa shahidan da kuma sayyidina Umar da Usman dukkaninsu shahidai ne wannan yana cikin wato a alamun nubuwa mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi magana da dutsen kuma dutsen ya ji shi sannan ya bayyana wasu bayanai cikin abin da basu riga sun faru ba ta darajar da Allah ya yi waɗannan bayi musamman su masu darajar shahidai a lokacin da rayuwarsu amma nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka sannan wannan yana nuna mana abin da aka ba su na falalar na falalar nan ta ta shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta a mawaqif mabambanta hadisan da muka jijjiya duka sun zo ne akan Uhud akan Hira akan dutsen Hira a Makka kaga wannan kuma ya zo akan dutsen Uhud zamu zo mu ji wasu kuma na na cikin gona din nan wannan hadisi ne sahihi tabbatacce al-Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi da da al-Imam Abu Dawud da Nasa'i dukkaninsu sun rawaito wannan hadisi haka ibn hibbana haka nan ainihin wato abu ya'ala a cikin musnadinsa dukkaninsu sun rawaito shi hadisi ne tabbatacce ingantacce wa haddathana ubaidullah ibn mu'ad shine al-ambari ken qala haddathana abi malam ubaidullah yace babana ya bani hadisi baban shi shine mu'ad ibn mu'ad an sa'id daga sa'id ibn abi aruba din can kenan an qatada qatada ibn da amata sudusi an Anas ibn Malik daga sayyidina Anas ibn Malik kala yace sa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uhudan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudu tsan uhudu wattaba'ahu abubakar wa umar wa usman wa ali zamu ga wannan riwaya ta zo da karin sayyidina ali kuma riwaya ce ingantacciya ita ma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان يا كي أهد كأينهم واتو tsaya inda kake wanda suke kanka annabawa ne da shahidai da siddiqi annabin Allah ne da kuma shahidi da kuma siddiqai da shahidai da kuma siddiqi wannan ita ma riwaya kamar da muka ambata riwaya ce sahihiya kaga isnadin ta kamar wancan ne duk ɗaya ne wa haddathana yahya ibn khalaf qala haddathana abu dawud haddathana imran an qatada an anas bin malik ya sake kawo wata riwaya ne zamu ga duka riwayoyin suna tafiya zuwa makarantar qatada daga anas wannan da ya kawo mana daga yahya ibn khalaf al-bahili kenan abu salamat al-basri malamin imam muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn majah shi kuma yace daga Abu Dawud wannan Abu Dawud at-Tayalisi kenan Sulaiman ibn Dawud at-Tayalisi qala haddathana Imran Imran ibn ibn Dawud Imran ibn Dawud al-Ammi al-Ammi al-Basri shine ke riwaya da kasa da yanzu mun samu riwaya daga Sa'id ibn Abi Aruba yanzu kuma ga wata daga Imran to ita ce daidai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ala hira فرجف بهم فقال اثبت wannan riwaya irin ta can ta ambaci hira maimakon maimakon uhud ce uthbut fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa umar wa usman wa ali wannan wannan riwaya ita ce take cikin musnad at-tayalisi kamar yadda yake cikin isnadin gashi nan shine shine malamin imran ibnu warid ibnu ibnu dawud وحدثنا عاصم الأحول عاصم ابن النذر الأحول إيرك تكن رجال نسي مسلم شيني كي حدثنا معتمر معتمر ابن سليمان البصري عن أبيه ديك با عن أبيه نعم عن أبيه daga baban shi Suleiman al-Basri kenan an katara ta kaga wannan ita ce mutaba'a ta uku kenan Sayyid ibn Abi Aruba Imran yanzu kuma ga abin nan Sulaiman an abi an abi Ghallab daga Abu Ghallab shine Yunus ibn Jubair Abu Ghallab ismuhu Yunus ibn Jubair al-Bahili ar-rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annan nabi sallallahu alaihi wasallama وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على حراء sun kasance akan dutsen hira farajafa bihim aw taharraka bihim sai ya motsa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace usbut ka tabbata yadda kake ka daina motsi fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan wannan riwayar ita kuma tana cikin littafin زوائد الفضائل نا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل وحدثنا يعقوب بن حميد يعني ابن كاسب كنان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه daga baban shi wato Abu Salih Zakwan kenan an Abi Huraira daga babban malami cikin sahabbai sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وأبو بكر وأمر وأثمان وطلحة والزبير فتحركت بهم الصخرة سيدو أن يموت بسوية جرجئي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما ذا الله يتشي إهدا كنسو فإنما عليك فما, فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وانا رواية ما إسناد تكيكاواني wannan ita ce riwaya Imam Muslim da Tirmizi da Nasa'i a cikin Kubra da Al-Lalaka'i a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahli Sunnah wal Jama'a da Ibn Hibban a cikin ainihin wato sahihinsa wa haddathana ibn Askar qala haddathana Abdullah ibn Salih haddathana Muawiyah ibn Salih an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi an Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sa'ada ala jabalin على جبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحرك بهم الجبل الحديث wannan kuma riwaya daga ibnu askar sunan shi muhammad ibnu suhail at-tamimi Abu Bakar al-Bukhari shine Ib- Muhammad ibn Askarkin daga Abdullah ibn Salih katibul Layth daga Muawiyah ibn Salih daga Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair daga baban shi shine Jubair shine Jubair ibn Nufair daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'adal ala jabalin ya hukan wani dutse wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Usman tare da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman wa Ali da sayyidina Ali wa Talha sayyidina Talha wa Zubair da sayyidina Zubair radiyallahu anhum ajma'in fataharraka bihim aljabal sai dutsen ya motsa da su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce uskun hira ka natsu ya kai dutsen hira fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid wannan riwaya ita ma riwaya ce tabbatacciya rijaluha rijalul imami muslim in banda abdullahi ibn salih wanda yake baya da hadisi a cikin muslim wa haddathana muhammad ibn ali ibn hasan ibn shafi ibn shaqiq qala haddathana abi yace daga babansa su wato ali dan hasan din kenan an husayn ibn waqid an abdullahi ibn buraida daga abdullahi ibn buraida ibn al-husayb al-aslami wannan yana cikin ‘ya'yan sahabbai an ce an haife shi ne shekara ta goma sha biyar bayan hijira wato bayan kamar shekara hudu da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi tagwaye ne yana da ɗan uwan shi tagwaye shi wannan Abdullahi dan Buraida akwai kuma Sulaiman ibn Buraida tagwaye ne baban su shine Buraida ibn al-Husayb sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء النبي صلى الله عليه وسلم يا كان دوتسن حراء فتحر فتحرك بهم فتحرك سي موسى فقال سي النبي يتي اثبت كنسو فانه ليس عليك باب wanda yake kanka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan فكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان waɗanda suke kai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Usman radiyallahu anhum wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyi wannan riwaya ita ma riwaya ce tabbatacciya isnadin ta ingantacce ne tana cikin musnadil imami Ahmad ibn Hanbal wa haddathana Ahmad ibn Furat ibn al-Furat Ahmad ibn al-Furat shine Abu Mas'ud al-Razi قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن حمام من مصنف عن معمر daga معمر ابن راشد الصنعاني عن أبي حازم daga أبو حازم شيني سلمة بن دينار عن سهل بن سعد daga صحابة من الله صلى الله عليه وسلم سهل ابن سعد السائد قال يتي ارتج أهد أهد يا جرجزة وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وذا الله ينا كنسا وأبو بكر أبو بكر وعمر سيدنا عمر wa Uthmanu da Sayyidina Uthman faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce uskun Uhud ka natsu ya ka dutsen Uhud fa inna ma alayka bama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid wannan riwaya ita ma ingantacciya ce riwaya Abdurrazzaq as-Sanani cikin musannaf ɗinsa da Ahmad dan Hanbali a cikin kitab Fadail sahaba da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani kenan قال حدثنا ابن أبي مريم شين سعيد ابن أبي مريم وأمر بن خالد سبيكنا أولا قبر قال سكتي حدثنا ابن لهيئة أبلا ابن لهيئة القاضي الحضرمي حدثنا عياش ابن عباس عن الهيثم بن شفي عن عبد الله ابن سعد بن أبي سرح عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال يتي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi sallama yana tare ma'a ashabihi tare da wasu sabbansa wa ma'ahu abu bakrin wa umaru wa usman wa ali wa zubair ya tare da waɗannan manya-manyan sahabbai wa ghairuhum da ma wasu su ala jabalin akan wani dutse id taharraka bihimul jabal sai dutsen nan ya motsa da su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce uskun hira kana ya kai hira'u فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد wannan isnadin yana da rauni saboda abubakar ibn abi maryam da'ifi ne sannan ga ibn lahiya shi ma akwai magana a kansa asalin ruwa ta cikin mu'jam tabarani al-awsat da al-fasawi a cikin ainihin wato al-ma'rifatu wa tarikh nashi wa haddathana abu rabi' abu rabi' az-zahrani shine suleiman ibn daud قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا النذر الخزار نذر الخزاز متروك الحديث an ikrima an ibn abbas daga ikrima maula ibn abbas daga mai gidansa malaminsa sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan dutsen hira fatazalzala sai ya motsa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace masa uthbut hira ka dakata ka tsaya yadda kake ka bar motsi fa ma alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid duk wanda suke kanka annabawa ne annabi ne kawai da siddiqi da shahidai wa alaihi akan dutse akwai abubakar wa umar wa usman wa talha wa zubair wa abdurrahman ibn auf wa sa'd ibn abi waqas wa sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail wannan sahabban duka suna kan dutse wannan riwaya ta wuce a baya mun jita amma wannan isnadin yana da rauni saboda annadir ibn abdurrahman al-khazzaz matuki ne kamar da muka ambata wa haddathana ibrahim ibn munzir ibn al-munzir al-hizami قال حدثنا عباس ابن ابي شمله عباس ابن ابي شمله الامام البخاري ya ambace shi a cikin at-tarikh amma bai ambaci wani magana akan sa na suka ko amincewa ba haka na ibn abi hatim a cikin al-jarh ta'dil daga nan ne sai muka samu sai sai kaga ibn hibbana ya kawo shi a cikin as-siqat ba tare da ya ambaci wani abu na azo a gani ba sai dai ya ambaci cewa yana da malami yana da dalibi guda daya shine ibrahim ibn al-munzir dinnan da haka wannan ya zama majhuli kenan kaga majhuli bai da mai riwaya sai mutum daya wallahu a'lam sai sake ambata kuma cewa yana da Musa ibn Uqba yana riwaya da gare shi kuma Sayyid hibs irin wannan sune zaka ga ana takarar dan da amincewa da irin wannan amincewar da Ibn Hibban ya musu قال حدثني موسى بن يعقوب قال حدثني عباد ابن اسحاق عن ابيه عن عبد الرحمن بن بولا ga kuma wani shi ma wannan shi ma yana da matsala قال yace samitu Uthman ابن عفان يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صخرة حراء وأبو بكر تحركت النبي صلى الله عليه وسلم yana kan dutsen Hira shi da Abu Bakar da wasu malamai cikin sahabbai sai dutsen ya motsa fa qala sai yace ma sha'anuka wama wam aw ma tahrifuki inma alayki nabiyyun aw siddiqun aw shayd sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ka ma sha'anuka kai dutse me yasa ne ka wama tahrifuka me yasa kake motsawa ba wanda ke kanka sai annabi da siddiqi sai shahidi wa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama siddiqin shine wa huwa abubakar shahidan kuma sune umar wa usman wa zubair wa talha radiyallahu anhum wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala abubakar wannan riwaya tana isnadin ta da'ifi ne saboda wancan abdurrahman ibnu bula ba san tarjumar sa ba saboda abbas ibnu abi shamla mun ji matsalarsa don ya kawo isnadi ne mai rauni kala abubakar shi malam ibnu abi shaiba a afwan ibnu abi asim sai ya ce warawahu usmanu anin nabi sallallahu alaihi wasallama warawahu an usmana anin nabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan hanyar da ya kawo mana ta usman ce ya kawo hanyoyi da dama hanyar sayyidina abin nan abin nan mai sunan shi abdullahi ibn abi abdullahi ibn sa'd ibn abi sarhin ga riwayar ibnu abbas ga riwayar abu huraira ga riwayar Abdullahi dan Buraida da ka kawo su sai kuma yanzu ya kawo riwaya daga Usman shine yake maka zai kawo maka mutaba'at dinta yace daga cikin ɗaliban Usman banda wannan Abdurrahman ibn Bula din akwai wanda fito daga wajen Usman akwai Sumama ibn Hazm wa Abu Abdurrahman wa Abu Salama ibn Abdurrahman kaga wannan fiqat ne wa Abu Abdurrahman as-Sulami shi ma fiqa ne wa Harun ibn ibn an ibn an antara harun ibn antara da kuma an abihi an jaddi kenan wa fihi an muhammad ibn abi bakr yace akwai ma wata riwaya daga Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq wadda ta gabata ya yi ishara zuwa gare ta jama kun ji waɗannan hadisai da suka zo game da tabbatar da wannan falala ga waɗannan bayan Allah Allah ya ƙara musu yadda sai malam ya ce babun ga wani babi kuma حدثنا هدبة بن خالد هدبة ابن خالد ابن أسد الإمام البخاري ده مسلم ده أبو داود ده نسائي ده سنة ده رواية ده قريش قال حدثنا حمام حمام وانا هو ابن يحيى حدثنا قتادة ده قتادة ابن الدعامة عن محمد بن سيرين ده محمد بن سيرين بابا مالك بيشكين تابعي عن عبد الله بن عمرو ده قبل ده عمرو بن عاص haka sai kawo isnadin bai kawo matanin ba zai ƙara koro wani isnadi ne zuwa ga wato Muhammad ibn Sirin kamar yadda muka ji anan ta wata hanya bayan ya kama wani riwaya Hudbatu bin Khalid zuwa ga Hammam zai kawo kuma riwaya daga wani malami zuwa ga Hammam din gashi ne yace wa haddasa Abu Salama Abu Salama sunan shi Yahya ibn Khalaf kamar yadda ya bata nan يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا ابو داوود الطيالسي كده to kaga yanzu abu dawud al-tayalisi da shi da wato hudbatu bin khalid suke riwaya daga hammam to me yasa ya fara kawo wancan isnadin kuma amma bai kawo matanin ba sai ya sake kawo wani isnadi kuma ya jona mishi matanin mu kalla da kyau kun ga wancan isnadin hudbatu bin khalid sai hammam wannan kuma abu salama ta bin yahaya sannan abu dawud da tsayalisi sannan hammam akwai uluwi a wancan isnadin wannan kuma akwai nuzuri tsakanin shi malamin da hammam a can mutum ɗaya malamin sa kawai hudbatu bin khalid nan kuma tsakanin sa da hammam mutum biyu yahya bin khalaf da abu dawud da tsayalisi to saboda isti'nasi da wancan isnadin na farko duk da matanin da yake so ya kawo wani ne daban ta yi wancan matanin bai kai wannan fa'i ba a yadda ya same shi da sai an bata maka isnadin dan ya gaya ma cewa yana da wani isnadi ma ba wanda bai kai wannan saboda malaman hadisi suna isti'nasi suna celebrating isnadi gajere shine al'ali Allah sa an gane wannan saddabar yace wa da sana aqala da sana Abu Dawuda ko Tayalisi Suleiman ibn Dawud Tayalisi an Hammam an Qatada an Muhammad bin Ubaidin al-Hanafi kaga nan matsakanin Qatada da Muhammad bin Sirin kaga sake samun wata ziyada al-mazid fi muttasil al-asanid go Muhammad ibn Ubaid okay afwan ashe ya mara sai guda biyu Muhammad ibn Ubaidin al-Hanafi wa Muhammad ibn Sirin su biyun an Abdullah ibn Amr qala yace kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu yace wata rana na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi hushin min hushan min hushan al-Madina al-hush ita ce gona gona wadda take da kamar an kewaye ta ko an mata danni wadda take da abu iri daban-daban na kayan marmari da ruwa da sauransu sai ce hush kamar yadda ce gidan gona irin babban gidan gona haka min hushanil madinati ɗaya daga cikin gidajen gona a madina fasta'adana rajulun muna cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya zo sai ya yi sallama ya kwankwasa kofa ya nemi izini fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce idallah ka je ka ce mushi ya shigo wa bashirhu bil janna ka ga mai nace da aljanna fa idza abubakar da naje duba sai naga abubakar ne a kofa fa'azintu lahu nace an ce ka shigo wa bashartuhu bil janna nace kuma annabi ya ce in ga maka da aljanna ne faqaru wa faqaru ba yahmudullah hatta jaa fajalis fajalis sai to yana tafiya yana ta alhamdulillah alhamdulillah yana godewa Allah da wannan ni'ima har yazo ya zauna inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fasta'adana rajulun rafi'us sauti dan anjima sai wani mutum mai babban murya mai daga murya sai aka jiyo shi ma a can kofa a gate yana neman izini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wanda Allah ya ce ma Abdullahi dan Amr dan As idan lahu wa bashiruhu bil janna kamar izini kuma kace shida da nan fa idza Umar yace ina zuwa sai ga Umar fa azintu lahu na mai izini wa bashiruhu bil janna na ga mai dan aljanna ne shi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qaruba yahmudullah shi ma ya taho yana ta godewa Allah thumma sta'adhana rajulun khafidus sauti sai ga wani kuma mai murya ƙasa ƙasa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ikidan lahu wa bashirhu bil janna ka ce mishi dan aljanna ne shi ala balwa tusibu amma ka ce mishi shi zai gamu da wata jarabawa wanda waɗancan bin ba ambata musu wannan jarabawa ba fajalas ya ce ce fa azintu lahu sai na mishi izini ubashatu bil jannati ala balwan fa idha usman ibn affan sai na gashi usman fa qaruba yahmudullah hatta jalas yazo yana godewa Allah har ya zauna fa qultu ya rasulullah sai ni abla da dan asna ce ya manzo Allah aina ana to ni a ina nake ya manzo Allah kana ta irin wannan irin wannan raban raban raban roman musulunci za a ce gidan ku ni ina nake ni da ba ni ina nake sai annabi ci mishi anta ma abika kai ka jira babanka tukuna kuna tare da shi mun ga wannan hadisi ya zo mana da ɗayan halar can a kogon hira ga kuma na dutsen uhudu yanzu kuma ga na cikin wannan gona hushin min hushanil madina yana nuna kamar da muka ambata annabi ya maimaita ba su aljanna a mawaƙi daban-daban don ta'akidi sannan nabi yana nuna wato a a halascin malami ya zama yana da wani mai hidima a cikin almajiransa Abdullahi dan Amr dan As yana tawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya zauna da shi Annabi yana aiken shi yaje ya dawo shine ma malamai suka ce a ai ai ai ai almajirin mutum ai bawan sa ne ma Allah ne ya kira ya kira shi da haka id qala Musa li fatahu alfata shine kamar bawa ke na farko kenan na biyu da kuma tabbatar da wato ladabin istighzani wajen shiga waje لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل ashe ba iya gida bane ba yanzu nan gona ce so da kaga da aka faɗi lafazin buyut to wannan mafhumul labdul buyut laysa bi mafhumin kenan haka da rumfar kasuwar mutum da da gonarsa da duk wani wuri da yake hirzin sa to bai halasta ka shiga sai da izini ko a cikin irin 'yan kasuwannin nan da suke da shaguna kar ka shiga shagon mutum sai da izini saboda gashi sai da suka bude da suka nemi izini sannan yana tabbatar mana da wato wannan falala ta waɗannan bayin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da kuma halascin gaya wa mutum wani abu da zai iya bata mishi rai ko zai sa shi damuwa an fitar da shi anan idan mu mutum mutuwa ko an yi mai wata asara ko wani labari mara daɗi ko an faɗi zaɓe ba za a ce kwata-kwata ka a gaya mutum ba dole ya kamata a samu wanda zai gane ƙasar za su yi ni ba a ji baƙin labari a wurina yana ganin kamar ma haramun ne kaga annabi da ya ce mishi ala balwa tusibu me yasa za a gaya mutum wata musiba ko wani bala'i idan ya zama kwakwalwar shi ta shirya ma abin dan ya taho sannan akwai nubu'a a wajen annabi ya bada labarin abin da zai faru kuma haka ya faru sai na usman ya shiga jarabawa ba ya kaɗan ba me ya kai jarabawan a ce kana shugaban ƙasar musulmi ga baki ɗaya wasu gauga'u su zo daga ƙauyuka su yi gangan ko su su cika gari su yi obafawarin mutanen kirki da mutanen alherin garin har su kashe shi bayan sun kashe shi suka hana a shiga ma a mai jana'iza sai cikin dare ne ba wasu makusanta suka ainihin aidin mun karanta a nan ko suka zo cikin dare da fitila a ci balbal suka mai sutura a sace-asace ba tare da an mai irin jana'izar da ya cancanta ba aka je aka rufe shi haka wannan kuma shi ne fa mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa ya ƙara ciyar da dukiyarsa da musulunci din ya bayar ya ƙara bayarwa ya ƙara bayarwa da wuya ka daga wani mutum bayan sai na bakar irin mutumin ya addini hidima da dukiyarsa so ne yana nuna cewa duk abin da kai wa mutane wannan bai hana Allah ya jarabce ka da wasu cikinsu duk alherin da kai musu saboda a sanadiyan wannan alkhairin da ya yi ne su suka ma shiga musulunci saboda mutanen wasu garuruwa ne can daban-daban shi kuma shi ne cikin da suka dinga ci da dukiya don a tafi a yi jihadi a aka saka su da iyayensa a musulunci amma kuma su ne suka mishi wannan sanadi kaga ala balwa tusibu sannan hadisi na nuna mana kwaɗayin abdullahi ɗan amur ɗan as na ya samu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ya samu alkhairi to yasa shi ma ya tambaya yace ya manzo Allah mu ina labarin wato ashe in kaga ana daba wani abu mai falala ba laifi dan ka bincika mai matsayinka to sai annabi ya ce mishi kai kana tare da babanka malamai suka ce wannan yana nuna wato hirsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga cewa kai ka je ka babanka wa'azi ya musulunta baban shi musulunta wani lokaci Musa Abdullahi dan Amr dan As yana cikin abun mamaki a labarinsa cewa shine baban shi ya girme shi ne ko da shekara goma ko sha baban shi ya yi aure da wurwuri kuma sai ya haife shi saboda haka ya fi kama da kaninsa to kuma Allah ya taimake shi daga baya shi ma bai musulunta shine shine Amr dan As kuma ya samu ya samu huzuzi a cikin musulunci kai har ma ya fara tunanin kamar annabi ya fi son shi fiye da kowa shine mai hadisin nan da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama man ahabbun nasi ilaika yana tsammana annabi ya ce ai kai na fi so sai ji aka lissafa mazaje kafa a kawo kai shi to hadisi ne dai tabbatacce yana cikin mu'jamu tayalisi kamar da muka ganshi a cikin isnadin bukhari ya rawaito shi a cikin tarikh dinsa da umar ibn shabba a cikin tarihul madina da sarwaito shi na fata mun gane wannan wannan hadisi ne shahararre kusan kowa ya san shi wannan riwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna za mu ga mu je su gai makamancin su qala hadathana muhammad ibn miskin al-yamami din can kenan nazil bagdad qala hadathana sayyid ibn al-hakam ibn abi maryam shine sayyid ibn abi maryam da muka ja baya an an muhammad ibn ja'far gundar kenan an sharik ibn abdullah sharik al-qadi an sa'id ibn al-musayyib an abi musa daga sayyidina musa al-ash'ari أنه قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة وترانا من الله صلى الله عليه وسلم ياشد وتقونا زوا cikin gonakin Madina falamma dakhala al-ha'ita jalastu ala babi kaga wannan wata riwaya ce daban ita kuma daga Abu Musa can wanda yake shiga ya fito shine Abdullahi dan Amr dan As nan kuma wanda yake tsaya kofa Abu Musa al-Ash'ari malamai suka hada suka ce ko dai zama kisoshi ne guda mabambanta ko kuma ya zama cewa shi Abu Musa Ash'ari yana kofa shi kuma Abdullahi dan Abu dan As yana ciki idan aka aiko shi da sakon sai ya zo sai ya ga Abu Musa shi kuma sai ya bude sai ya shi idan an dauka kissa ɗaya cikin wannan ita ce riwaya da ke cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya ruwaito ta a cikin sahih dinsa kuma ya sake ruwayar ta a cikin Al-Adabul Mufrad nashi haka bai haƙi a cikin dala'ilin nubuwa shi ma anan musannif wannan malamin zai ƙara maimaita ta anan gaba kaɗan alaba hadisi na 1500 anan gaba kaɗan za mu sake jin jin ta gashi nan ka tafi shafuka ba da yawa ba to Allah ya so za mu kawo kai lamba hadisi na 1500 daidai na fata mun gano wannan wa haddathana Hubbat ibn Khalid al-Qaisi kenan qala haddathana Hammad ibn Salama ya'ni ibn Dinar an Muhammad ibn Amr ibn Alqama kenan an Abi Salama Abu Salama ibn Abi Abdurrahman an abi musa al'ashari kenan radiyallahu anhu wannan riwaya ita ce ta yi abi haifama a cikin abin nan ɗinsa littafinsa na tarihi da attabarani a cikin alkabir isnadi ne kyakkyawa wadda sanar hakan sai ce wa alibun alhakami an abi usmana hukun gane mai yana? da ya ce da ya kawo wancan isnadin kun ga ai isnadin da ya kawo haddasana Hubbat ibn Khalid haddasana Hammad ibn Salama an Muhammad ibn Amr an Abi Salama wa an Abi Musa sai ce wa Ali ibn al-Hakam an Abi Usmana an Abi Musa Ali ibn al-Hakam shi ma ya ruwaito daga Abu Usman daga Abu Musa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wato abin da yake nufi Hurbat ibn Khalid daga Hammad daga Abu Salama daga Ali ibn al-Hakam ko mun gane shine wa Ali ibn al-Hakam daga Ali ibn al-Hakam shine dade Ali ibn al-Hakam shike riwaya shi ma daga Hammad ibn Salama wato shike yin mutaba'a ga Muhammad ibn Amr a kenan Muhammad ibn Amr ibn Al-Qama to shine yace wa ali ibn al-hakim an abi usmana an abi musa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana fi ha'itil madinati nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wata gona mai danni a game- a madina wa huwa mustanadun ila ha'itin ya jingina da wani bango wa ma'ahu rajulun yana tare da wani mutum shabla da amurna asin kenan ko Faftas- fastaftaha rajulun libaba sai wani mutum kuma ya zo ya kwankwasa kofa ya nema a bude mishi faqala ftahil bab yace a bude masa kofa wa bashirhu bil janna amai albishir cewa dan aljanna ne shi fa fatahtu lahu al baba sai na bude mishi kofa inji Abu Sal Ashari kenan wa bashartuhu bil janna na mishi bishara da aljanna fa idha huwa Abu Bakrin shi Abu Bakr thumma jaa rajulun akhar sai wani mutum ya ƙara zuwa fastaftaha al baba thumma qala ya sake nema bude mishi kofa sai annabi ya ce idhhab faftah lahu wa bashirhu bil janna je ku bude mishi kofa ku ci mishi aljanna fa idha huwa umar ashe umar ne kuma za a rajulun akhar sai wani mutum ya zo na uku fastaftaha al bab shi bai ne ma a bude masa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhan lah ku ce ya shigo wa bashirhu bil janna ku ce mishi dan aljanna ne shi ma'abalwa shadida tusibu amma zai shiga cikin jarabawa mai tsanani فذهبت ففتحت نجي نبوئي فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه سيغا عثمان بن عفان الله يكارا مسيدا وانا رواية بخاري يكاوت تعليقا أشكين سيد إنسان تنا أشكين سيد بن حبان وحدثنا أبو مسعود الجهدري شين إسماعيل بن مسعود كنا قال حدثنا مؤتمر مؤتمر ابن سليمان ابن الطرخان قال حدثنا أبي daga babansa shine Sulaiman bin Farhan al-Basri an qatada daga qatada ibn Da'ama an Abi al-Hajjaj wanda ibn Hajjaj ana cewa sunan shi Maisara ko sunan shi Mujahid an Abi Musa an annabi sallallahu alaihi wasallam mithla daga Musa dai irin waccan da ta gabata wannan wannan ma sahihiya ce isnadinta sahihi ne ibn Hibban ya rawaito ta a cikin sahihinsa وحدثنا بشر بن هلال الصواف بشر ابن هلال الصواف من جهة سنش ديوا أبايا بشر ابن هلال آه النميري أبو محمد البصري قال حدثنا غسان ابن مدر غسان ابن مدر الأزدي المكفوف wannan al'imamun nasa'i ne kawai ya riwaya daga shi kan samun kutubu sita shi ma a cikin amalin yomi wallaila ƙala haddasa na sa'id ابن يزيد أبو سلمة عن أبي نظرة عن أبي موسى الأشعري قال يتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يشهد كم وتقونا ميدني بالمدينة المدينة فتسجى بثوبه يللب دتفافنسا وأغلقت الباب يكمن كل قوفة جثم شقاقونا فجاء رجل شغا wani mutum fadarab baba ya kwankwasa kofa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ya abdullah ibn qais shine sunan wato Abu Musa al-Ash'ari iftah lidharibi ka bude kofa ga mai kwankwasa wannan wa bashirhu bil janna ka masa bishara da aljanna qala sai yace fa fatatul baba sai na bude kofa fa idza Abu Bakrin sai ga sayyidina Bakar fa qultu abshir bi tabshiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ina maka albashir da bisharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai maka abshir bil janna ina maka bishara da aljanna qala fa hamidallah wa jalas sai gode wa Allah sai ya shigo samu ribola qala thumma labisa ma sha Allah fa jaa rajulun fadaraba al baba bayan wani lokaci sai wani bai ƙara kwankwasa kofa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة bude masa kuma a masa bishara da aljanna fa fatatu fa idha umar ibn al-khattab sai ga umar fa qultu abshir tabshir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina maka albishir da bisharar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abshir bil janna fa qala rasulullahi fa qala qala fahmidallaha wa jalas yace sai gode wa Allah ya samu ya zauna thumma labitha ma sha Allah an yalbath فجاء رجل فضرب الباب sai wani mutum ya ƙara buga kofa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya abdullah ibn qais iftah albaba an ad-daribi wa bashirhu bil janna wa sayalqa bala'an shi ka bude masa kofa ka masa bishara da aljanna kuma ka gaya masa zai game da jarabawa mafatatu sai na je na bude fa idza huwa usman ibn affan sai na ga shi usman ne fa qultu abshir bi tabshiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abshir bil janna yace ina maka bishara da bisharar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala in qad atba'tuha sayalqa bala'an satalqa bala'an yace a yace ala in kad atba'tu yace ina ƙara masa da na faɗa masa nace zai gamu da bala'i fahamidallah sai ya gode wa Allah wajalasa ka'iban amma sai ya zauna alama yana cikin damuwa al-ka'ib shine wanda fuskar shi tana alamar damuwa fa qala lahu kalimatan lam yaqulha li sahibai sai Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa mishi ta magana da bai faɗa wa sauran ba wannan riwaya ce tabbatacciya rijaluha fiqatun قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة زائدة ابن قدامة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جابر شما يتي مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار من تفتر من زال الله صلى الله عليه وسلم إذا وتما تاتكين أنصارا فرشت له سورة نخل سيتبذى منع ونچنچرين دم دبينو wa zabahat lahu shata ta yanka mishi yar batalar akuya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce la yadkhulanna rajulun min ahli aljanna yanzu za ku ga wani dan aljanna ya shigo fa dakhala abubakar sai ga abubakar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kare cewa la yadkhulanna rajulun min ahli aljanna yanzu ma wani dan aljannan zai kara shigowa fa dakhala umar sai ga umar ya shigo ثم قال sannan annabi ya ƙara cewa da yadkhulan rajulun min ahli aljanna kaga yanzu wannan ma wata kissa ce daban hala ta hudu ke a wani wuri daban a wani lokaci daban yace zu dan aljanna zai ƙara shigowa thumma qala sai yace allahumma in shi'ita ja'altahu aliyan ya allah in ka so sai ka sa ya zama aliyu ne fa dakhala aliyun sai ga aliyu shi ma shi kaga shi ma ya samu wannan falala wannan hadisi ne isnadin sa tabbatacce ne yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal a wurare mabambata wa haddathana ubaidullah ibn mu'ad ubaidullah ibn mu'ad al-anbari kin qala haddathana abi mu'ad ibn mu'ad an shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj an ali ibn zaid ali ibn zaid ibn jud'an wanda yake da'if ne da su'ul hifz ya rasu 31 qala shu'ba shu'ba yace qabla an yakhluqa Ali ibn Zaid ibn Jud'an akwai sabani tsakankanin malamai cewa mukhtaliti ne ko ba mukhtaliti ba ma'ana kwakwalwar shi ta rikice da karshe ko ta rikice ba shi ba yana faɗan haka kaga yanzu nan ya ce na yi riwaya a gare shi kafin ya ruɗe amma ya ibn ma'in yana cewa lam yakhtalit abdullahi abadan saboda ka sabanin malamai ne sai a ce to kenan maganar shi ba ƙarin ilimi ne shi ya haya bai sani ba ziyada ce kenan ta ilimi قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يا بر علي wato zai fita yaƙi sai ya bar shi ya zama acting administrator a Madina ko kuma kamar yadda za su kawo riwaya ya bar shi a matsayin wakilin gidansa cewa ga iyalai na ka kula mun da su da abin da suke nema abin da za a siyo cefa ne nika da sauransu ka dauki mataki akan waɗannan abubuwa faqala atukhallifuni chaba manzo Allah ya zai za a tafi yaki ni Aliyu abin na a gida faqala sai yace alamtar da an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di qala raditu yace baka so ka zama kamar matsayin Haruna a gun Annabi Musa duk sanda Annabi Musa zai tafi ganawa da Allah wa yake bari annabi haruna ya haruna khulufni fi qawli haka yake ce mishi ka wakilce ni a cikin mutane na yace raditu yace na yadda wannan ya gabata a bayan zaku yi tunawa mun ji da yawa akan shi a can baya wa haddathana ubaidullah ibn mu'ad al-anbari kenan qala haddathana abi yani mu'ad ibn mu'ad an shu'ba an rabi' ibn quzay'in qala sami'tu ibn umara wa sa'alahu rajulun an usmana wa ali fa dhakara manaqibahuma fil khayr yace na ji Abdullahi dan Umar an tambaye shi wani mutum ya tambaye shi game da Usman da Ali radiyallahu anhuma yace fa zakara manaqibahuma sai ambaci falalolin su da darajojin su to kaji tafarkin tafarkin kenan fil khayl ya musu ambato na alkhairi wa qala fi usman da yazo magana usman sai ya ce jahaza jaysal usrati shine yayi preparing wannan sojoji da ake mataki da jaysal usra wanda wanda Allah ya ce min bari ma kada yazigu qulu fariqin minhum ko jaysal usra sune wanda suka a wancan wancan abin nan ne ita a abin nan ahzab jishul usra sune sune tabuka tabuka shi jishul usra wanda aka zo daidai sun za ta fi yakin an samu labarin kafiran nan sun yi gangan ku daga tabuka za su fito su nufato madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi mujira su iso garin mu ba za mu fita mu tare su a duk inda Allah ya hada mu da su to kuma daidai lokacin ba lokacin amfani bane sai mutanen Madina manoma ne da dabino an gama sai da wanda ake da shi na gona kuma bai ba daka ana cikin yanayi irin na kamar da manoma suke cewa an shiga ogas ruwa yayi yawa abincin da ke cikin rumbu ya ƙari sannan kuma na gona bai yi ko abin da ake cewa mai kokai irin kasan idan idan idan damana ta rikice ma manomi sai je dinga kama kan dawa da gero yana yankowa tun kafin lokacin girbe shi ne ake cewa mai kokai to sai a yanka abin da za a yanka a yi tumu ko a ci ɗanye-ɗanye ko a je a ɓaɓɓallo masara akan yi haka ko a ɓaɓɓallo masara wanda aka ta ɗanyi kafin lokaci ya yi to kaga yawan lokacin za ga cewa manoma ba su da kuɗi a hannun su to a wannan lokacin ne sai na usman shi kuma yana da dabbobi raƙuma laftu ɗari a wata riwaya sun wuce haka har zuwa ɗari uku a wasu riwayoyin da kayansu da komai sun taho da ƙasar sham ya ce a ɗauke su duka a ba sojoji a raba musu abincin kowa ya guziri ya bari a gida a sai da wanda za a sayar a sai makamai su hau raƙuman a matsayin ababen hawa ana ta tayawa ya ce ai na riga na sayar ai mun kanta hadisa bai ko nabi ya ji daɗi ya ce ma darra usmana ma fa'ala ba'dal yau to shine ya tuna mai ya musu ya ce jahaza jaishal usrati jama'a waɗannan bayan Allah abubuwan da suka yi ma musulunci sun fi ƙarfin zagi sun fi ƙarfin zagi ba za su zagu ba wanda duk ya zage su kamar da Aisha take cewa ƙara musu falala yake domin ɗan abin da kake gani na kuskure da kake ganin sanye kake samun kake da tsaurin idan zagin su to ƙarshe ranar alkiyama zai ba zai dawo kanka ne dan ko ɗan uwanka ne musulmi yanzu na zamanin nan idan yana yakata laifuffuka kai kuma kana ta zagin sa to ƙarshe sallar da kake da ita ji aljanna ka zama muflisi sana kai ka mutane su mutane su fitin su ta nake a ƙasar nan mutane ma irin su saddauna irin su tafawa balewa irin su waye su waye saboda ana ganin alheri da suka yi wa ƙasar nan ba fasa zaguwa har da cewa fa ƴan siyasa ne kaman kowa inda zaka ji tarihin su na siyasa zaka ce suna da kowa kuma su na ƴan siyasa amma saboda sun yi kaza saddauna yayi ABU ya rediyo Najeriya na Kaduna ya yi gaskiya corporation ya yi kaza ya yi kaza ya yi alherai iri daban-daban saboda haka baya zaguwa mutumin kirki ne mai alkhairi dan kishin ƙasa in ka zage shi sai a hukunta ka akwai waɗanda za su so su ci ma mutunci su ma tonan asiri in ma ka samu wani gwamna ko wani shugaban ƙasa wanda ya ɗauki abin da muhimmanci sai a ce a hukunta ka a hukumance saboda alherin da yi to su waɗannan su suka alherin da duk musuluncin ne yake cin muryarsa saboda haka ba daidai bane aibata su ko ci musu mutunci ko cin zarafin su Allah ya kyauta malam yace babu ga wani babi wannan riwaya da muka mata tana cikin Bukhari da Muslim ko wannan babi malam yace haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Muhammad ibn Bishr an Ubaidillah ibn Umar حدثنا أبو بكر ابن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه إسنادي دقى أبو بكر ابن أبي شيبة زواج محمد ابن بشر العبدي دقى عبد الله دقى عبيد الله أن عمر العمري كان أقول عبيد الله أن عمر وكما عبد الله أن عمر أن أواني العمري فشي wannan mai suna musaggar din shine fiqa ubaid din shi kuma abdullahi ba fiqa bane to shine yake cewa daga Abubakar ibn Salim Abubakar ibn Salim ibn Abdullah ibn Umar wannan mutumin kun ga shi ma jikan Abdullah dan Umar dan gidan ɗansa Salim mai sunan Sayyidina Abubakar ne Siddiq ne wannan hadisin da muke karantawa a nan shine hadisin shi guda ɗaya gyan hatta a cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari bukhari ya rawaito shi shine hadisin shi kwaya ɗaya gyan an abihi daga baban shi salim kenan baban shi kuma daga daga nashi baban shine mene shine abdullahi dan umar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ra'aytu fin nawmi ka'anni anza'u bidalwin bidalwi bakratin ala qalibin faja'a abu bakrin fanaza'a dhanuban aw dhanubaini fanaza'a naza'an da'ifan wallahu yaghfiru lah thumma ja'a umar ibn al-khattab fastasqa fastahalat gharban falam ara abqariyan minan nasi yafri faryahu ana karanta faryahu ko fariyahu hatta rawan nasa wa darabu bil afani wannan riwaya game da muka mata tana cikin tana cikin sahih bukhari da muslim bukhari ya kawo ta aurare daban daban cikin manaqibul cikin kitabul manaqib lokaci yayi ne wannan wannan wannan da ka abin nan mu juya ko bari mu juya sai mu tashi ne na gare shi ko ba na kamar kana daga lokaci ba bari mu juya nan ba nawa kenan wannan 102 ko idan 103 next one to sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh